السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah sama ya rana ta nuna da shirin da zai kwata Ramadan girman da Allah Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da buɗewa da dari hudu da talatin daidai wanda za mu saurari ci gaban bayani akan wannan kuɗin da kuma الشيخ أحمد بن محمد السجاني رضي الله تعالى عنه وعندي كونكشن كافيت مقام شابير وشن كافيشن السجاني وكم معلوم شام السجاني رضي الله عنه نبدأ عليه بكفر آية نسمع القرآن من كلمة السجاني وكم معلوم عند على رمى معلم آدم كاتبه نجري شمال أسلامه تبريك الصلاة والسجاني كرسوله الإمام إسماعيل أسعد بيان بفضيلة شيخ الإسلام وسعادة الأعمال مولانا الشيخ عثمان بن الشيخ إدريس مسعود عريس أكرم عثمان الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا ko sun salihai balle a ce suna daga cikin rika ba'u ko cikin rika ba'u ko cikin rika ba'u ko cikin autadu ko cikin abdalu ko cikin afradu ko cikin azraru ko cikin zamantaini ko cikin rijal wa hafi ko cikin rijal wa kummal balle a ce ka zo kana daga cikin hujjar rafrasi ko rajulan barzasi ko mutu rajulan bilkudubi ko rajulan istiyaki ko rajulan jinabin lahi ko rajulan haibatu wal balal ko rajulan fataki ko rajulan ma'arib al ula ko rajulan sakin asfali ko a cikin abdalu ko a cikin budala'u ko a cikin kubara'u ko a cikin uzama'u ko a cikin ƙurra'u ko zuhadu ko ahbab ko ahilla ko samara ko warasa ko daga cikin zakirin Allah kasiran wa zakirati balle a ce muna daga cikin manyan manyan agadabu ko autadu ko ahyaru balle a kuma daga cikin mafatihul kuzuzi balle a cikin wani tsamin kuɗin da kansu na zamaninka balle a su kuma wadda da laƙaɗa balle a su sahabbai balle a su annabawa balle manzanni balle irin azin na rufuli balle shugaban kowa da kowa shugaban komai da komai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutum ya wanda ya tsinci kanshi a cikin layin gurin miliyan Allah ko cikin layin a hannun bautu nan a kabirin miliyan Allah wannan zalika huwa al-fawzul azim min hizma fawzul azim amma idan ku jirmi al-faka huwa al-fawzul azim ko mishi al-faka huwa al-fawzul azim amma ka kasa da ya kare mun tsaya a inda shi ta jami'ar bal'amin ke bayani bayanin shi na goma sha bakwai an yi kuwa albaibata min na bi alfi wal farhu min na la yi ƙanzan lalle a nan muka tsaya mun da wani daidai gwargwado ba sai mun mamata ba mun ma zai je mu ma za mu tashi bayanin na goma sha na goma sha takwas a cikin zantukan shehu na amurka jami'ar jal'anu domin ya yi zance da yawa wanda ke bayyana farlan ɗariƙar tijjaniya akwai zancen shi in ka duba kan littafin na tafsirin ƙar'ani na jubi'in farko tafsirin na kasa na kuma kanzil maɗansan kanzil maɗansan an ka duba shafi na arba'in da bakwai zancen sofi jami'ar jalani na ɗari da biyar daidai wa ƙala radiyallahu anhu inna sahibi la takuluhu nar walau qatala sab'ina ruhan idza taba ba'daha لأن قدرة الله صالحة لكل شيء. شوف الجامع رضي الله عنه يسوع دوم دوم ما أبو بريئة in ni ne zan ba shi in ma ya zo wajen ka kai mukaddami ka ba shi amma da farɗin baya san ta ba amma ni sauran lokuta ne ko ne yake yi ka ba shi duk lokacin da yake yi inda ka ba shi ya jifa Allah zai shirye shi Allah zai musu gafara ba zai mutu ba sai Allah ya shirye shi ya daina wannan laifin kuma Allah zai musu gafara ko da da kamun ya tuba kamin zuwa ya kashe kusan mutane saba'in domin Allah shi ne mai gyara kowa shi ne mai gyara komai kuma laifin da ke da shi in ya zuwa ba su ji ba a ba shi in dai ba ya shanta ba kuma ka duba zancen shi ta jami'in da anhu na ɗari da shida ya ce wa ƙalar jiyar anhu laifin li'ahadin من الأولياء أن يدخل كافة أصحابه الجنة بلا حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي yake dukkan wani ne baki daya ba wanda zai iya shigar da jama'an su cikin aljanna ba hisabi ba iƙazi ba bincike ba wani wahala ka ji aljanna kai tsaye ba wannan a cikin manzai sai duniya kaɗai domin shi ta jana bil'anu faɗaɗi sa'alan lahu azza wa jalla Allah ya mutu illa ala tawbati wal wilayati domin shi ta jana bil'anu musamman ya shiga halwa musamman ya shiga halwa akan duk wanda ya karɓi ɗari ɗan shi duk irin laifin da yake yi irin zunuban da yake yi Allah ya shirye shi Allah ya sa tuba ya bar wannan laifi kan ya mutu jama'a da kansu san ya tuba ya bari ya shirya kuma ya kuma haukan mukamin wilaya uzma su ta jani musamman da halwa don haka don mai sa kan don hai hayin shi gani da abdalanu yana cewa a ɗanin lahu shafa'ata fi asri asau fi ahlihi illa man abgadana fala yamutu illa kafiran walau hajja wa jahada hadha kulluhu min sayyidil wujud sallallahu alaihi wa sallam biwajin sadiqin sai tijjani baranu ina roƙi Allah akan Allah ya bani ceton mutanen zamani na baki ɗaya karni na dukkan su daga nan da aka haife ni har zuwa wafati na shekara tamanin da kuma ƙarin shekara ishirin a gaba na roƙi Allah ba ni ceton su ba kiɗin kuma Allah ya bani Allah kuma ya bani sai dai wanda ya mutu yana ƙina yana mai zagi na domin ba zai mutu ba sai kafin ko da ya taɓa aikin hajji ko da taɓa jihadin fi sabilin lai in dai ya mutu yana zagi shi ta jami'ar garan mutum ba wannan zai mutu kafin saboda hadisin sai da yanzu da yake cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa na hal ahlul baiti na hal ahlul baiti man abgalana ma ta kafiran man abgalana ma ta muhimmi ya ahlul baiti dole ke kin mu ya mutu kafiri dole ke kin mu ya mutu da yahudi walau hajja wa jahada فمنهم وقال رضي الله عنه قال لي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أنت حبيبي وكل من أحبك حبيبي أنت من الآمنين وكل من أحبك من الآمنين أصحابك أصحابي وفقراءك فقرائي وتلاميذك تلامذتي يا سبحان الله يا سبحان الله العلم عند الله يا فريق من البشارة فأنه محمد صلى الله عليه وسلم يجرى ما شئت الجامع رضي الله عنه يسمي أنت حبيبي وكل ما أحبك حبيبي كي masoyi ne ina son ka kuma duk mai son ka ina son shi ya alhamdulillah yace ya amur tijani kai ina son ka kuma duk mai son ka ina son shi da su haka kai ahmadu tijani antum al-aminin wa kullu ma ahabbaka min al-aminin duwan kai din nan kana daga cikin amintattu wanda ba za a mutu azaba ba a lokacin mutuwa ba za a mutu azaba ba a cikin ƙabarin su ba za a mutu azaba ba a cikin kiyama ba za a mutu azaba ba a cikin mutasan jahannama ko haɗara ko lada ko hudan ko hawiya da kullu ma an habbaka inda an yi shi ma duk wanda ke son ka ya ahmadu tijjani ko kuma to shi ba za a mutu azaba ba a ƙabari ba za a mutu azaba ba a filin kiyama ba za a mutu azaba ba a cikin gidan wuta ba za a ci azaba ba Allah zai gafara ya ji aljanna bai ta bi bai kaji bishara na uku ashabu ka ashabi sahabban ka sahabban nani sahabban ka sahabban nani sahabban ka sahabban nani jama'an ka jama'an nani sahabban al'ajarina in shi ashabi ya alhamdulillah ko da wannan martaba shi kadai ya ishe mu mu shiga cikin ɗariƙar tijjaniya kasancewanka ga ka ɗalibi ba malami ba balle ka cikakken malami balle har ka zama wani balle har ka zama siddiqi balle ka zama kudubu balle ka zama gausi balle ka zama tabi'i tabi'ina balle ka zama tabi'i aka ce an tsallaka da kai an saka kujerar martaban sahabbai ya alhamdulillah yace kai dan magana yanzu ba ba ka mutuwa sai Allah ka kamar taba an zura ka a cikin layin zabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa arjunaka a cikin littafin wa arjunaka a cikin littafin littafin da ya rubuta zabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zancen shi shi ta jangal amini waɗannan da tara yake kana li sayyidul wujudi wa alam shuhudi sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu man nazara fi wajhika yawm al-jumu'ah wa yawm al-ithnain دخل الجنة بدون حساب دون وندى لكن نفوتك يا أهل التجاني رانا الجمعة قرانا الاثنين zai shiga aljanna ba tare da hisabi ba yana daga cikin karamin Allah in kana so Allah ya azurta ka daga nishoti don da ana sun bacci ranar azumin daren juma'a ko ranar juma'a da daddare ko ran litini sai sai an rumma kai na kula da kawai fatiha da nan ne zurma daidai fatiha da ibrahima in ba kun ta bacci sai ka ce hasana naza alaikum hasana naza alaikum kasa uku lokacin bacci insha Allah za ka da kudu da makato hasana naza alaikum hasana naza alaikum hasana naza alaikum hasana naza alaikum ha sa na na za a na shi sannan na sha na na za a na shi haka na na za a na shi na sha na na za a na shi alhamdulillah yana daga cikin bayanai gwalagwalai lu'alu'ai na ƙulubul maktum wa barzahul mahtum maulana shamar tijjani rajalla anhu zancen shi da yayi bishara da zuwan sahibul faidatul uzma wala haqiqatul ahmadiyyatul kubra مولانا ابو اسحاق الشيخ على حاج ابراهيم ياس رضي الله تعالى عنه ديكي بشارة زوان جيكي شوى تاتي فيدة على يد اصحابي حتى يدخل الناس في طريقتنا افواجا افواجا تاتي هذه الفائدة العظمى والناس في غاية ما يكون من الضيق والشدة وكان يعني بهذه الفائدة الكبرى أنه يفتح على كثيرين من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين شيخ التجاني رضي الله عنه yake cewa kuna gani kamar yanzu ana ta shiga ɗariƙa ana ta karɓar ɗariƙa ana ta rumbuman ɗariƙa ga ɗariƙa wajen aljannu ɗariƙa wajen ruhanai ɗariƙa wajen mala'iku ɗariƙa wajen dabbobin ruwa ɗariƙa wajen dabbobin daji ɗariƙa wajen mutane wajen manya wajen yara wajen maza wajen mata wajen yan birni wajen yan tsaye da duniya da ko'ina ɗaina ana kawo zifa har yi zuwa su don mutum dausu lala tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake to karɓan ɗariƙa hukunnama sai nan gaba a cikin jama'a na wani Allah zai tayar da shi shi ne ma'abucin bukamin faila kubra ita faila bukani ne mai faila zobe in yi wannan gaba za ku ga inda ke ambaliya wajen karɓar ilimin ɗariƙa za ku ga inda ke tururuwa wajen karɓar ɗariƙa za a yi tafiya faujan faujan faujan faujan faujan yanni faujan jama'a jama'a za a ta karɓar ɗari a rubu biyu za a yi ta yi a hannun sami da zarafi a jirazin rabbin la'an idan lokacin ya zo lokacin zai zo lokacin mutane hannunsu ba kuɗi kuma malamai ba su da ilimin ma'arifa Allah zai kawo da wani waɗanda mutum waɗanda zai zama mutum a shahun tijjani da ɗan da yi wannan bishara ikon Allah nan ta ce a sabon shi kowa sai aka samu shi sauƙin ya ji shi da halwa ya roƙi Allah tun da an ce su canza bane to Allah ya sa mai kai da mai zuwa cikin zura'an shi ko mu wani da zai shiga irin halwa da zai shiga wani a cikin sababbin shi tijjani da ɗan ya ji shi da halwa da wani don sauƙi ba ta yi ba rana karatun sauƙi yana da Allah ya sa ta fi da sauƙi zuwa cikin jama'an shi wani ya shiga da sirrin shi da bahari من ينال هذا ينال الخير لأنها بخور الخير بإسوش جتكين حلوة يما تروق أن أن يسا ساكب التالتي يبقى تنزر أي ولنفجا بياما أظهر الجميلة وفتر الأجيحة ولم يواهي بالجريرة ولم يحتك السترة يا أزيم الأقوم ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسع لديني برحمتي يا سامع كل مزوان ويا منتهى كل شكوى يا كريم التبحي يا عظيم المن يا مقيل الأفراك يا مبتدئة بالنعم قبل سكاتها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي أسألك أن لا تشوه حلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya biya ta kafa daya sai an samu shekara guda ba a rubuta mar zunubi a cikin sahabban ya ce ta kyani da balanu wani da ita da halwa wani kuma ya samu talatin ya tsufin haƙa'ici wani da da talatin da tanjiya wani da da tanfara wani da da tasirin ma'ugalika kun zo da ismin jirgin wani da ba na tsura wani da ta ta tsantsa wanda ya sun zanna wani da ta ta zanna akwai shehu muhammadu shi ne wanda ya fi kakin shehu ba zuwa da dalamu shi kuma shi da halwa da mas'alaran wani gani ne gangaren ne wuce zai su da halwa kawai sai yi su siya su ya su kawai sai yadda ta yi ya sa gaba yana kallon gabar sai dai su kan ƙur'ani dubu duk sauka ɗaya sai yi su gada na musamman ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya yi kawo su da sauki jan da jama'a ji a su gada ya ce ya roƙa ba'u ya muka ba'u ya muka ba'u ya auka biyu يا أبدال يا أفراد يا أهيار يا قلوب يا حكم يا كتم أجيسوني بدوكتي أجيسوني بدوكتي ينظر إلي بنظرتي ينظر إلي بنظرتي واتوني بصاحب الفيدة بيسو جدا جسو كاتايا سيوش جدا جام الله حكا ya yi kuma ya fi da wani ya dukkan ku da annin Muhammad da wannan da sabbai a kan su taimaka mishi an shi da zama a cikin ya samu shahidar taimaki. Ne wannan sirri toka dubu na ƙur'ani ta gabas ya juya yamma toka dubu in ka ga kan gabas zai sallan farilla ne. Ubahi ko azar ko lafar kuma gaba ko isha'i ana sallama kuwa zai kuma su da tilawan ƙur'ani. ba dare ba rana sai dai gajiya kawai mutu ya kwaji in ya farka ya alula su gaba kudu sauka dubu arewa sauka dubu sama sauka dubu ƙasa sauka dubu sai dai sauka dubu shida wanda suka shiga har wannan a cikin gama shi da jihar na zalamu duk sun firfito sun firfito sai su jami gansu su ce ni ban ga alaman hasken sahibul kaila a goshin ka ba wannan ya zo su ta jami jihar jaka wannan ya zo su yi jihar jaka sai zuwa wani da ƙasar shehu muhammad a da jannata na ahu da sun zo tun daga nesa tun shi ya cika da su ma za su yi dubu dubu tun ana kan shi abinci na cinyewa ya zama ko sai dai ce rabi ya zama ba ma rabi ba sai suka shi ɗaya su uku tun yana ce har Allah ya ɗauke shi min da ishi baki ɗaya da kuɗin ga su su ma dubu dubu kai ka ce dubu ne dodo maganin wani dodo dodo wanda za a fi da dodo a cikin zura'ar dodo ya dodon dodanni dodo ne maganin ƙananan ƙwari shehu na barhamu rujallah dalani dodo ne rafanai dodo ne aljannu dodo mai mala'iku dodo wanda yake shi ne yanin gumi hannun farko annabi muhammad wannan kakan na shi bakin faro so ki jani da alu so ki jani ya gan shi kamar dodo yake wancan biyan da aka yi shi ne allah zai fitar da sahibu talafi a cikin bura'an yana zuwa kuwa ya ga lalle ga hassan kai lana da shi su tijjani da ramu yi muku wannan bishara ya gode ma Allah ya gode ma Allah ya gode ma Allah to shi tijjani da ramu ya bar duniya wannan zance na nan cewa kai lana za su yi hannun wani mutum shi da ahmadu suka rage rajjama ta'ala anhu al'alyashi shi ma Allah ya shi buɗe shi fatai ga shari'a ga ɗariƙa ga haƙiƙa ga kuma a gabatar muku tarewa suna zuwa karɓar ɗariƙa ko karɓar tarbiyya ko kuma musulunta sai su fahimci cewa ko shi ne a zuba da yake ujma yanzu ya raya a zuciyar shaka a buga manyan bayan Allah da ya kwanta bacci sai ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi yace wannan mukami ba naka bane wannan mukami ba naka bane wannan mukami ba naka bane me suna nan zuwa suna shehu fanimu man ja'a wane wane kenan fanimu man ja'a minnakum futa laulahu kadal murda an yafuta الصادق السر فباء نوره على ذو اللب فبان قدره تسمى لحبيبه المجيب ثم تسمى له المريب الشيخ وانا كلام الشيخ عمر الفوتي أرجع ɗaya daga cikin kakannin shehu alhassan dam ɗaya daga kakannin shehu hassan dam me sace da ya fi bukanan na me ta tsama da an ilimu indanna shi shi ne kuci da lam shi da fata hin da Allah ya mishi ya kashi hin da Allah ya mishi ga jama'a kuma kun ya dan ka kaga ma ka da kan Najeriya a hannun shi ma dan wajen sai dan fodo da lam shi ka da ka a kaɗai samun hannun zariya hannun zariya ya gushe mara fitar da lam ta da garin ƙabilun da yake da shi sai da ganin ko shi ne wannan mai mukamin thailand suna ka gani shi an halarwa suna ciwon bakar bane ne suna can gaba shi ma shehu abdullah bin haji da jala al'amu kuɗi biyu dubba a zamanin shi arifi dubba a zamanin shi shi ma irin ƙabilun da Allah ne shi irin fatahin da Allah ne shi sai ya rufin ko shi ne wannan mukamin faila a kan faila ko shi rasu mukami ita kadai ce a fadan Allah ita wannan kubura mai shi ko shi kadai ne kawai to shi ce na shi ma suke rufin ko shi ne shi ma ya ita hara a cikin zuba shi ba ne ya shiga halwa na musamman abin da yake so Allah ya taimake shi ya nuna mishi wannan ya tsaye in yi abin da yanzu ya sada shi da shi in ba bai da rai to ya ce Allah ya taimake shi ya gaya mishi abin gari ne da ya gari mai tare Allah ya taimake shi aka ce shi wannan abincin tsaye an yi sassa ne da ya yaro yana mai matashin da jirgin sosai ba amma ka je yana cin garin karnaha mun tashi da kan mun gaya mu ra'ayin shi da matan da yayin shi sun zarga su ita haji zai tafi gaisul azam sai su bi sayyidun akbar أبطال السلوك من الحضرة الأبهر يشوف الجن من قصة القلب ko ya dawo ko ya mataki ko shi ba shi na baka lafiya ya gaba ya zo hakkin kaunaha da ya zo ya ko gidan wannan shehi ya sallama da shi ya fito gungar da ya shi da ƴaƴan da yaran shi ya ga ba hakkin kai da abokin ya fito ya je gidan wannan shehi ya ga gidan wannan shehi ya dosa da shi da ƴaƴan ya ga ba hakkin kai da abokin ya tashi ne da gidan wannan shehi a haka da ya tsaice har ya gama iya ƙoƙarin sanin shi ke gidan shugabannin daga baya zai fi zai zama ci da dare na suna da kawai biyu insha Allah yana so nuna musu wani wani mutaila haka mai shahar ko daga sama ta dubo ƙasa tun daga al'arshi ta dubo har ƙasa nan hamsin aka ce shi a bacci ta zo inda gidan sanin ta yi ƙaro nan da gidan ta gwamnati kuma wannan haske wannan daga goshin su ta gara ta dara a goshin su ne yake farkon kuma yin sallar su baji ya kama hanya a yi sallar isra'i ya kama hanya